أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ci gaba da tafsirin jalalaini yau za mu tashi a farkon suratul juma'a suratul juma'a madaniyatun ihda asharata aya ta sauka a madina ayoyinta goma sha ɗaya kamar yadda dukkan masahib suka yi ittifaki akan wannan haka ayoyin suratul adiyati da ayoyin suratul duha وأسل يرى في جمعة أو لتلوها كذا عدهم في الآديات الدعاء ودري عند تشكين مقتصر نازمة الزهري waɗannan surori guda uku masai sun yi ijma'in cewa ayoyinsu goma sha ɗaya bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ينزهه فاللام زائدة كما يدعي كباتا يسبح يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض في ذكر ما تغليب للأكثر كما يدعي كباتا يأتي ماني سبدا يوانشن حديثة غير أقلامي سيار جايد الملك وندي سركي القدوس المنزه المنزه amma la yaliqu bihi wanda aka tsarkakar da shi daga duk abin da bai dace da shi ba العزيز العزيز الحكيم في ملكه وصنعه هو الذي بعث في الأميين العرب والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابا أمي من دا بقية ربطوبة بقية كراتوبة baya rubuta littafi baya karanta littafi rasulan ya aiko da manzo cikin su minhum cikin su huwa muhammad sallallahu alaihi wasallama yatlu alaihim ayati alquran yana karantar musu da ayoyinsa wa zakihim yutahhiruhum min ash-shirki yana musu aiki na taskiya sarkaka su daga shirka yu'allimuhum alkitaba alqur'ana yana karantar da su ƙur'ani wadda hikmata ma fihi min al-ahkam wa in mukhaffafatun min as-saqila wa smuha mahdhuf ay wa innahum aqalan sa wa innahum aka cire hum din ism din sannan aka khaffafa nun din nun din inna din aka dauke shaddan وإنهم كانوا من قبل قبل مجيئه سوس كثن شيء قبل من زونسا لفي ضلال مبين بين وآخرين عطف على الأميين كما يأتي هو الذي بعث في آخرين في آخرين حتى في زوجة في الأميين أي الموجودين ولن تسكي سامي منهم دقشينس والآتين منهم ba'adahum wanda kuma za su zo daga cikinsu a bayansu wannan duk yana nuna a risala ta ma'aiki risala ce shamila lamma lam yalhaqu bihi wasu ba su riske su ba tukuna ba su zo ba za su zo a nan gaba wasu daga cikin wayanda manzo aka tashe shi cikinsu aka aiko shi gun su din ba su zo ba su kuna a nan gaba amma za su zo kamar mun kenan yake magana a kan fi sabiqati wal fadli wajen rigaya da kuma fifiko su wayannan sun rigaya sun riga saboda rigatakan su sun fi wanda za su zo to huwa al-aziz al-hakim fi mulkihi wa sun'ihi wa hum at-tabi'una yace wannan yana magana akan tabi'un والاقتصار عليهم كاف في بيان فضل الصحابة يشي تقيتا وأكل سبيا ودا تردى bayani akan bayani fadalan sahabbai al-mabu'us fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala man adahum mimman mimman bu'isa ilayhim wa amanu bihi min jami'il insi wal jinni ila yawm al-qiyamah kaga wannan yana nuna ma fadalan sahabbai wanda wanda aka aiko da manzo din a cikin su akan duk wani su gaba daya daga cikin wanda aka aiko ma'aikin zuwa gare aka aiko ma'aikin gare su kuma suka yi imani da shi daga dukkan mutane da aljanu har zuwa ranar tashar kiyama bi anna kulla karni khairun min man yalihi ta karni ya fi karnin da ya biyo bayan shi to shine Allah da ya faɗi su sahabban wanda manzo yake karanta musu yake taskiyar su yana nan a cikinsu sai ya kawo sauran gaba ɗaya da lafazin akarina wa akarina minhum zalika fadlullahi yuti man yasha annabi sallallahu alaihi wasallam man dukira ma'ahu wallahu bis-sadri al-azim to wannan fadalar Allah ne na bawa duk wanda ya so manzo sallallahu alaihi wasallama da wanda aka ambata tare da shi مثل الذين حملوا التوراة كلفوا العمل بها sifar waɗanda aka tilasta musu aiki da attaura shi ne mana an ɗaura musu dakon attaura sun mallam ya hamilu ha lam ya amalu bi masu ha min na'ashi sallallahu alaihi wasallama sannan ba su iya ɗaukan dakon attaura ɗin ba ma'ana ba su yi aiki da abin da ke shi ba na bayanin sifarsa sallallahu alaihi wasallama kwalam yi urimu bihi ba su imani da shi ba kamar sadil himari kamar sifa ce ta jaki ya hamilu asara yana dauke da takardu ai kutuban takardu fi adamin kifaihi biha wajen wannan shine wajen shabahi din wajen rashin amfana da takardun ka ce jaki ne sifar su jaki kalatta masa takardu su risala su izziya su alfiya su katurun nada to shi ba ruwansa bai ma san me ya dauka ba da ma talabta ne shi da ciyawa ma ya fi masa ya san yi saukar zai samu abin da zai bi isa masal da kaunin lazi na kazzabu bi ayatilla in wannan shi ne sifar waɗanda suka karyata ayoyin Allah su wannan sifa ta munana ayoyin Allah al-musaddiqatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallama lin-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama والمخصوص بالذم محذوف مش abin da yake مخصوص الذم din ladhi isa an cire shi daga dinu hasa hazal masal in wannan sifa din ita ce sifar su to wannan sifa ta munana wallahu la yahdi qawm zalimin al-kafirin kul ya ayyuhal ladina hadu ka ga musu ya wadanda suke kan addini yahudawa in za'antum in kuna da'awa annakum awliya'u lillahi min dunin nasi ku masoyan Allah ne ba ban da sauran mutane fatamannawul mauta in kuntum sadiqina ku yi burin mutuwa malayin kun kasance masu gaskiya ne ta Allah ka bi tamannaw in kuntum din yace a hade ne da a tamannaw din a shartani sharta guda biyu in kuntum tum ala anna al-awwala kaidun shitani na farkon kaidi ne ya kayyade da biyu ne na farkon shi ne in za'amtum in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sharadi na farkon ya kayyade da biyu ne ma'anan sa ai in in sadaqtum fi za'amikum annakum awliya lillahi wa awliya lillahi in gaskiya ne kuna ta'awar ku ne masoyan Allah walwaliyu yurisul akhirata waliyi kuma yana fifi da lahira ne wa mabda'uha al-maut mafarin lahiran mutuwa ne fatamannahu to ku bude ku burin ku mutu su kuma ba din da ba ka kamar mutuwa sai Allah yake wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim من كفرهم للنبي صلى الله عليه وسلم al-mustalzimi li kadhibihim ba za su yi burinsa ba saboda abin da yake nan gaba da su na kafircewansu da annabi sallallahu da yake lazamta a ƙaryansu cewa ƙarya suke yi su ne auliya ullahidan wallahu alimun bizzalimin al-kafirin kul ka gaya musu innal mauta alladhi tafirruna minhu mutuwan nan da kuke guje masa fa innahu alfa'u za'ida fa'in yace za'ida ne mulafikum shi mai haduwa ne da ku sun maturadduna ila alimin gaibi sannan za a mayar da ku zuwa masanin gaibi wa shahadati da masanin sarari a sirri wal alaniyati abu na koye da abin da yake bayyane fayyanabbiyukum bima kuntum ta'maluna zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa ku jaji kun bihi ya ce fadin za'ida ce saboda da yace innal mautal ladhi tafirruna minhu ba a kawo fa a khabar din inna al mauta ism din sa shi yasa yace shi yasa shi a shi yasa yace fadin za'ida ce alhali wannan fadin ya kawo fadin ne saboda al din jinsi da yake rataye da al mauta almota ɗin ko ya duba allazi ɗin wanda yake shi ne sifa ta almota kamar ya ce ne innan lazi ta cirruna minhu wannan abin nan da kuke guje mishi fa innahu mulaqikum saboda ismul mausuli yayi kama da sharadi akwai wasu abubuwa guda bakwai sun yi kama da sharadi saboda kamanninsu da sharaɗi ana kawo fa a jawabinsu to ismul mausul din yana ciki to anan ismul mausul din shi aka duba ba a duba a mausufi sifar aka duba kamar an ce innal ladhi innal ladhi tafirruna minhu abin nan da kuke guje mishi fa innahu mulaqikum lalle wannan abin zai hadu da ku wannan shine dalilin kawo wannan fadin a wannan bayanin da muka yi din ba za'ida ba ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati ya wadanda suka yi imani idan an yi kiran sallah an yi wa kiran sallah an yi wa sallah kira min bi ma'ana fi fi yawmil jumu'ati a ranar jumu'a jumu'a yana da lugati wannan luga ita ce ta zo a ƙur'ani fi yawmin jumu'ati idan miljini walli ranar da ake yawan taruwa ranar da ake yawan taruwa saboda fu'ulu fu'ulu din muzakkar din shi da mu'annas yana zuwa mubalaga ne fas'au famdu ila zikrillah ku tafi ambaton Allah ay as-sala sallah وذروا البيع اتركوا أخده كبر كل شنكية ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوا إن كنتم على خير يده وآية كتاش فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر إباحة إن هكذا مثلا قيادوا أجرورا قصا وابتغوا اطلبوا الرزق ku nemi arziki min fadlillahi daga fadalan Allah wa tukullaha zikiran kasiran la'allakum tuflihuna tafuzuna ku ambato da yawa ko za ku rabauta kana sallallahu alaihi wasallam yakhubu yawm al-jumu'ati ma yake sallallahu alaihi wasallam yana kudu ranar juma'a faqadimat irun sai wasu ayari na kasuwanci suka zo sunira kuma halabci da kaya wa duriba da kudumi a tibulu al'ada sai aka kada ganga a bisa ada ya zamo alama ta zuwan wannan ayar kamar yadda mutanen madina suke sa da ganga don a gano a ce to kayan kasuwanci sun isa fakara da lahannasu min masjidi sai mutane suka fita daga masallaci gairat ne a shara rajulan bai daban da mutane su goma sha biyu da nan ne fukahawu suka ce sallar juma ba ta ba ta halarta kafa da mutane goma sha biyu mahaifi ya yi da mutane goma sha biyu din ba na zala sai wannan aya ta sauka sannan da wannan aya ne yan uwan musufa yake kafa hujja akan zikirin juma'a saboda Allah da yake sai za ku je ci salatu idan aka gama sallah yana nufin sallar juma'a ne sai ce fan ta shiru fil ardi an gama sallar juma'a a koma kasuwa a koma kasuwa to idan aka koma kasuwa fan ta shiru fil ardi bayan ya ce fan ta shiru fil ardi sai ce wabta gumi fadlillahi sai ce wa zikrullah kabiran kaga daidai lokacin da za a dawo a kasuwan shine daidai lokacin da ake yin zikirin juma dab da fatima rana kenan a lokacin kuma sai ce wa zikrullah kafirin ba adadi ku yi tambayar ambaton Allah da yawa malar adadi kamar yadda ake zikirin juma ba adadi kenan da wannan aya a al-Imam nawawi mun ga shi ba baci jani bane tsakaninsa da tijaniya ma shekaru ɗaruruka ya kai shekara takwas tsakaninsa da haifuwan shi'a matijani amma ta duba riyad salihin da ya kawo babu fadli babu fadli zikiri yawmal jumu'ati ba'da salati al-asr hagan yi da zikirin juma'a yi ba'da salati al-asr farko sai ya saddara wannan babin da wannan aya fai za ku je ci salatu fanta shirufin ardi wabtagu min fadlillahi wa zikrullaha kaseeran wato wani lokaci ne na musamman wannan bayan sallan da asar zuwa magruba ana bukatar yawan ambaton Allah daga cikin lokutan da Allah ya faɗa ana bukatar yawan ambaton Allah kaman safi bil guduwi wal afal irin su abin su bukratan wa asila da yake faɗa wannan wajen shi ma yana ɗaya daga ciki وإذا رأوا, وإذا رأوا, وإذا رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها في الله يشي إذا سكجا وتكات وانشكو وني أبن أبن واتا واتا وني أبن واتا ينفضوا إليها فيسو كوما زوا إتا هركا كاسونشي أنا يفعل أبوا قداجو لكن موضوع أنا مغانا أكن تجارة shi ne bai ce in faddu ilaihi ma ba bai ce in faddu ilaiha saboda au ya kawo a larabcin ka kawo au za za ka iya kawo da jiri guda daya misali ja'a zaidun ja'a zaidun au amrun fara'aituhu yayi amma ka ce ja'a zaidun wa amrun dole ka ce fara'aituhu ma au lahawa min faddu ilaiha لأنها مطلوب لأن التجارة لأنها مطلوبهم دون اللهو saboda kasuwanci ita ce a gabansu ita suke nema shi yasa aka ce ilaiha din banda lahau din wa tarakuka fil kutubati qa'ima sun barka a cikin kutuba kana tsaye kul ma inda Allahi min as-sawabi ka ga musu abin da yake wajen Allah na lada khairun lil ladina amanu min al-lahwi wa min at-tijarati ya fi lahawun kuma ya fi kasuwanci din wallahu khairu raziqin yuqalu kullu insanin yurzaqu yarzuqu ailatahu ay min rizqillahi ta'ala don mutum yana arzuta iyalansa daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kawo wannan misalin saboda da ya ce khairun razuki na ɗin ya nuna akwai masu arzitawa amma shi ya fi su kamar ya faɗi haka ya nasabtawa wasu arzitawa ta hanyar majazi amma mai arzitawa hakikatan ɗin shi ne kamar irin su wa huwa khairul hakimina ya nuna akwai masu hukunci amma shi ya fi su irin wannan ne ya nasabta hukunci arzitawa da abubuwa da yawa irin wannan zuwa bayan sa majazan ne suratul munafiqina madaniyatun ihda asharata aya suratul munafiqun suratul munafiqun shine wanda a baya muka faɗa وعصري وعصري yura fi jum'atin da muka karanta ɗazu auli tilwi ha tilwi tilwi mabiyin surar da take bin suratu juma suratu munafiqun ita ma aya goma sha ɗaya ittifaqan bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka almunafiquna qalu idan munafikai suka zo maka sai su ce bi alsinatihim a harshen su ala khilafi ma fi qulubihim kafan abin da ke zukatansu na shahadu innaka la rasulullahi muna shaidawa kai ma'aikin Allah ne ya kawo lam a khabar din shi yasa yace innaka innaka da bai kawo lam ba zai ce na shahadu annaka kamar da a kiran sallah ake faɗa shahadu an la ilaha sifati da hamza والله يعلم إنك لرسول شيما هكني كاو لام من شيء إنك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد يعلم إن المنافقين لكاذبون فيما أتمروه مخالفا لما قالوه اتخذوا أيمانهم جنة سترة على أموالهم ودمائهم ثم يدى رنسر رنسر رنسنسو كاريا ya kare musu dukiyoyinsu da jinanansu fasaddu biha an sabilillahi ay an jihadi fihim da wannan rantsarantsan nasu ne suka hana a yaƙe su su ce wallahi wallahi inda ka da rasulullah su rantse to sai a ce musulmai ne ba za a yaƙe su ba jininsu ya tsira kuma ba za a ci ganiman dukiyarsu ba shi ma dukiyarsu ya tsira duk da menene da rantsuwansu suka kubutar da dukiyarsu da kawukansu inda bisa a makani ya maluna zalika ai su amalihim munin aikin su din bi annahum amanu bil lisani thumma kafaru bil qalbi sun imani da harshe suka kafirce da zuciya a istamarru ala ala kufrihim bihi sai suka ce sun zarce akan kafircinsu فطبع ختم على قلوبهم بالكفر في أكل في سكاة سكن لكاتب فهم لا يفقهون الإيمان آه باسا فهمتر إيماني باسا فهمتر ما أكل في الإيمان وإذا رأيتهم إن كجنسوا تؤجبك أجسامهم jikunansu za su burge ka za su ba ka mamaki saboda kansu za ka ga sifa ce duk sifofin kamala na musulmi za ka gani a cikinsu duk sifofin kamala na musulmi cap musulmi kamili za ka gani cikin zai birge ka shigen wasu a irin wannan zamanin kawai in ka ga wani ma za ka ce sahabin nan zaba ne amma ka binciki zuciya munafurci ko wannan cuta danne-danne biyun manya da waye wannan karka bincika ka barwa Allah ka yi ka kawai shi ne Allah yake magana ke tu ujibu ka ajisagum ji jamali ha da kan kukunan da sifa irin ta musulunci wa in ya kulu in suka yi magana kuwa suka faɗa ta suma da kaulihim za ka tsaya ka saurari maganar su bi fasahati saboda fasahar maganar iya maganar da zaƙin baki kamar ayar ta sauka wannan zamanin nan ne ka annahum kace su min izani a jisanihim fi tarki tafaffumi wajen girman jikin su din da kuma rashin fahimtar kace su kushubun bi sukuni shini wa dammiha wato jam'i ne na kasha kace itatuwa ne mai manyan tsarni ne wanda aka jingina sai za ce musamman da bisukuni shi din riwaya ce ta kumbul an ibn kathir da qira'ar kisa'i da abu amr al-basri su suka karanta kushbun musannada wannan sukunin na takfifi ne shi ne wanda al-imam shafi'i ke cewa zaga ridan halaqi zaga zai kumbul ridan ra kisa'i hala kuma ha abu amri bakari su ne kushbu suka karanta musannadatun mumalatun ila jidari kaman manyan katako ne itatuwa ne wanda aka jingina su jikin katanga ko sun karkata a jikin katanga za ka same su kamar wannan ne za ka san su jika-jika sun ci sun koshi manya-manya a ciye-ciye duniya kawai shi na gaban ba ibada shi da ciki girma ya sabuna ko ya sibuna kulla sai hatin tusahu ka nida'in fil askari wa in shaji dalati suna zato duk wani wani ƙara da wani kira da aka yi a matattaran mayaka ko wani abu ya fata ana shela ishadu dalla alaihim suna zata a kansu ake wannan kira bima fi qulubihim min ar-ru'b saboda abin da ke zukatan su na tsoro an yanzu da fihim ma ma yabihu ko yubihu dima'ahum abin da zai halarta jinanan su ya sauka a cikin Qur'ani suna tsoron wannan da zaran sun ji kara ana shela ana kira sai su firgita su dauka su dauka da su ake kamar yadda wannan tabi'a ce ta kowane munafiki tabi'a ce ta marar gaskiya da zarar ya ji magana sai ya daukar da shi ake humul adu Allah ya ce to sufa makiya ne ya kawo shi da lafazin ifradi humul adu bai ce humul ada'u ba saboda fa'ul ɗin yana zuwa da ma'anar jam'i shi da fa'il fahazarhum ka guje su fa innahum yufshuna sirraka lil kufari suna tona suna tona asirinka ga kafirai katalahumullahu ahlakahum Allah ya tsine musu annai ufakuna كيف يتركون عن الإيمان بعد قيام البرهان يعني ذا كود سودة إيماني bayan dalili dalili ya tabbata shi yasa shi qur'ani ya faɗi alamomi sifofi duk wanda yake da wannan sifofi din to da shi ake ba a duba sababin sauka shi yasa da qur'ani ake gane mai imani ake gane kafiri ake gane munafiki idan Allah ya faɗi sifofin kafirai kaga kana da waɗannan sifofin kai kafiri ne ya faɗi sifofin munafikai kaga kana da waɗannan sifofi kai munafiki ne sai dai ka tuba in ya faɗi sifofin mumunai su ala rabbihim yatawakkaluna wa irin wannan kaga kana ciki to kai kana cikin mumunai haka ne kamar da duk masu tafsiri sun tafi a haka ne saboda idan ana duba sababin nuzuli ne to shikenan qur'ani yanzu ba da amfani kenan saboda wayan da Qur'ani ya sauka a kan duk babu su yanzu saboda haka ba a duba sababin nuzuli akan wa ayoyi suka sauka a ana duba sifofin kana da su ko ba ka da su ta nan ne za a zo a gane in ka karanta su suratu tauba din nan za ka ga wato kamar a yau aka saukar da shi kawai kana karanta wata aya wasu za su fada zuciyarka tana karantawa kamar ka kira suna shi ai da wani da wani da wani da wani ake to shine qur'ani manhajin qur'ani sana wa idza qila lahum ta'alu mu'tadirina idan aka ce musu ku zo mu'tadirina kuna masu uzuri yastaghfir lakum rasulullahi manzo Allah ya nema muku gafara lawau bi tafifi daga lawa yalwi kenan والتشديد دغ لوا لوي بالتخفيف دين قراءة تناسي الشي كدai جمهور suka karanta lawau da shadda ru'usahum sai su karkatar da atafu ru'usahum sai su karkatar da kawukansu war'aitahum yasudduna za ka gansu suna kawarwa yu'riduna an zalika wa hum mustakbiruna bai ce wa hum yastakbiruna ba mimin ya kawo hum mustakbiruna domin ya nuna musu ya nuna kin iri kin da suke wa istighfarin manzo sallallahu alaihi saboda ba shi ne su a ransu ba ba gaskiya ne ba lamarin su mutum ya yi kuskure da gaske ne kuskure zai ji daɗi zai so a nima masa gafara amma in da gangan ya yi ba ruwansa da wani a nima masa gafara ko yin istighfar shi zai ce wa hum mustakbiruna da nima ya kawo jumla isniya mai isini biyu sawa'un alaihim astaghfarta lahum istaghna bi hamzati استغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل أصلي أستغفرت لهم أستغفرت لهم همزة الاستفهام ده همزة الوصل سي أكا شيء همزة الوصل دين أكا وداتو ده همزة الاستفهام ولا ريبكو إليه وانا تشتم قرآن كنيمة مسغافرة أم لم تستغفر لهم كوكر كنيمة مسغافرة ko baka nema musu gafara ba lan yaghfir Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawm al-fasiqin hum alladhina yaquluna li ashabihim min al-ansar sune fa suke gayawa a ashabin su daga ansarawa ma'ana waɗanda suke ta zaune tare a gari daya su ake nufi da sahaba nan ansarawa la tunfiqu ala man inda rasulillahi min al-muhajirin kada ku kyautarwa duk waɗanda suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin muhajirai hatta yan fadu ya tafarraku an sai sun wazi sun bashi tukuna ku taimaka musu walillahi khaza'inus samawati wal ardi bi rizqi Allah yace to ai taskokin sammai da tasai na arziki nashi ne fa huwa ar-raziqu lil muhajirin wa ghayrihim shine ne arzikin muhajirai da wani su ولكن المنافقين لا يفقهون أما كل منافقين باسو دا تناني من زرفي دا ذات فريشي هكا سبب سنة تفيا دا ظاهري باسا تفيا دا غيبي يقولون سنة شيوا لئن رجعنا أي من غزوة بني المصطلق إذا مك داو دا ياكم بني المصطلق إلى المدينة زوى مدينة لا يخرجن لا يخرجن الأعز anau bihi anfusahum suna nufin kansu kenan wanda yafi daraja yafi izza minha daga madina din al'adalla zai cire zai kori wanda yake nufin kaskanci anau bihi mu'minina suna nufin mumulai kenan ma'ana su in sun dawo za su kori mumulai daga madina suka kira kansu al'az suka kira mumulai kuma al'azal walillahi izzatu al-ghalabatu Allah shi yake da galaba da izza wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamuna dhalika munafiqai ba su san da wannan ba ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum tashghalkum amwalukum wa auladukum an dhikrillahi ya waɗanda suke imani kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku ambaton Allah as-salawatul khams wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasiruna ire iren su duka masu asara ne ya kawo ma'anan man ne wa anfiqu fi zakati mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakum al maut ku ciyar azaka daga abin da muka arzuta ku gabanin mutuwa ta zo wa wani daga cikin ku fa yaqula yazo ya ce rabbi ya ubangiji na an cire yawon mutakallim laula bimana halla au la za'ida ko kuma laɗin za'ida ko ya zo da mana halla in kace la za'ida shine lau akhartani kenan lau akhartani yana nufin laula wani lokaci yana zuwa da ma'anan lau saboda akwai bambanci tsakanin saboda shi laula din laula ana kawo ibtida'i ne a bayansa sannan lau kuma ana kawo fi'il madi ne a bayansa to anan an kawo fi'il madi bayan laula ne sai yake to ya zo ma'ana na lau ne ko ya zo ma'ana halla halla akhartani ila ajalin kareji da ma ka jirkintar da ni zuwa wani ajali kaɗan fa asaddaqa bi da ta'i fil asli fisari a tasaddaka ne fa'ata saddaka sai aka shigar da taɗin cikin saddi sai ya samu shadda fa'as saddaka fa'as saddaka zakati sai na mai ba da sadakan zakka wa akun min salihina in zo in kasance daga cikin salihai mun karanta wannan daga baya idan abin nan fi a filin mudari ya zo ana atafinsa zuwa filin mudari daban wanda ya zo jawabi to ko ka bashi nasaba ko ka bashi jazama ko ka bashi rufu'a to anan fa asaddaka wa akun din shine jazama kenan shine Abu Amr bin Basri ya karanta da dai wajen fa asaddaka wa akuna min salihin ya zama to asafi zuwa ga asaddaka kenan bi an bi an afujja kuma na zo ne hajji shine ma'anan wa akuna min salihin zan yi zakka na zo ne hajji قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت kibawan da ya yi sakaci yana da kuɗi ya yi sakaci bai fidda zaka ba ko ya ƙi zuwa aikin hajji yana da kuɗi ya ce face ya roƙi Allah dawowa duniya lokacin da mutuwa ta zo ta riske shi da wannan ne aka fassara wa akun min salihina ko akuna min salihina din da hajji din walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya tinkinta wa rai idan ajalin ta yazo wallahu khabirun bima ta'maluna bi ta'i wal ya'i Allah qurarre ne masanin abin da kuke aikatawa ne da ta qira'a ta jumhur bima ya'maluna kuma riwaya ta shu'ba an afi خبير بما يعملون سورة التغابن مكية أو مدنية ثمان عشرة باب صعبان فكان مصاحف آيونتا ومشاتقص حين وفوس وفوس يسري دذيذو بسم الله الرحمن الرحيم يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض أي ينزهه فاللام زائدة وأتى بما دون من تغليبا للأثر كمن يدعي قباتا ينا نبي يسبه الله ما في السماوات وما في الأرض له الملك شيك لتروتا وله الحمد شيك شي كدي يك لتروتا شي كدي يك لغوديا وهو على كل شيء قدير ya kaddamar da majruri saboda hasrin ne huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine ya halice ku cikin ku akwai kafiri cikin ku kuma akwai mu'mini fi aslil tilka aslin halittan thumma yumituhum wa yu'iduhum ala zalika sannan ya dauran su ya mayar da su akan haka dan wallahu bima ta'maluna basir khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi Allah ya halici sammai da kasai da gaskiya ne musawwarakum ya gina surar jikinku a cikin mahaifa fa ahsana suwarakum surorin jikin naku kuma ya gyara su ya kyauta ya yi su kyakkyawa ya yi su kyakkyawa iz ja'ala shakal al-adami ahsan al-ashkal yayin da ya mayar da shakali hay'a sifa ta dan adam ya fi dukkan ashkalu kyau wa ilaihi al-masir zuwa gare shi ne shi kadai makoma ke ya alamu ma fi samawati wal ardi yana sani da abin da ke sammai da kasai wa ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun yana sani da abin da kuke boyewa kuke da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati suduri bima fiha min al-asrari wal mu'taqadati abin da ke cikin zukata na asirai da akidu Allah yana sani. Alam ya cikin ya ku fara maka, labari bai zo muku ba kafiran maka na ba'u khabarun da dina kafaru min kabin labarin wayan da suka kafirce gabaninku fa za kuwa ba da amrihim ukuba ta kufrihim fi duniya suka ɗanɗani azaban kafircinsu a nan duniya ولهم في الآخرة عذاب عليم على يركم سنة عذابا من رددي مؤلم ذلك يعني في أي يازومكم ذلك أي عذاب الدنيا بأنه دمير الشأن لمر يديك عذاب الدنيا كانت تأتيهم رسلهم بالبينات lamarin yadda ya kasance shine manzannin suna zuwa musu da hujjoji alhujjaji zahirati alal iman faqalu sai suka ce a basharun urida bihi jinsu dan adam ne ya hadu a basharun ana nufin jinsi yana nufin mutane za a yi mana ya haduna na za su shiryatar da mu a nan bashar din ya zo da lafazin mufrad ya maina daukan ma'anan jami'i shi yasa yace ya haduna na din ya kawo da miri da jami'i tattare da shi yasa yace jinsi din idan ismi na kira ya zo jinsi yana zuwa da ma'ana na jami'i shi ne ya haduna na fakafaru suka kafirce wa tawallau an imani wastagna Allah an imani Allah sai ya wadatu da imanin su dama imani zai amfane su ne والله غني عن خلقه حميد محمود في أفعاله زعم الذين كفروا أن مخففة واسمها محذوف أي أنهم ولن لسك كافر سيسي دعور شيوا أنهم سو لن يبعثوا بذا تاشيس بدك كبري قل كجامس بلا ذا تاشيكو وربي إنا لن شيوا دعوبنجدنا لتبعثنا za a tashe ku sun malatu na ba'unna asali na jawabul kasali din kamar ya ce wa rabbi la tunabba'unna ne ina rantsewa da ubangiji na kuma za a ba ku labarin jima'a miltum abin da kuka aikata wa zalika ala allahi yasiru abu ma ne sauki ne a wajen Allah fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril qur'ani alladhi anzalna ku imani da Allah da manzonsa da wannan haske القرآن دمك سوقر والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم القيامة رانا ذا تاريكو ذا تاركو رانا تابوا شين رانا تاشن القيامة ذلك يوم التغابن يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا رانا رانا قارا شين تغابن ranar da mummunai za su kwari kafirai ta hanyar karban masaukin kafirai din da matansu a gidan aljanna lau amanu da su kafiran su yi imani ma'ana kowanne kafiri yana da matan aljanna yana da gidan aljanna kasancewarsa kafiri ne to sai a dau gidansa na aljanna da matansa din a ba wa wani mumini wanda ya musulunta kaga mummunai sun kwari sun kwari wannan kafirai kenan hatta babu wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa wa nudkhiluhu an karanta yukaffir wa nudkhiluhu an karanta da ya wa fi qira'atin binnuni fil fi'laini qira'atu nunu din qira'a ce ta nasu da ibnu amir nishami جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولندكم سك كافر جسر كرية آيوهم القرآن أولئك أصحاب النار سوكم أموتني خالدين فيها سنا ما سدوما أكشي وبئس المصير هي إنك ووتتي مقوما توتاموننا ma'asaba min musibatin babu wata musiba da za ta kasance min din za'ida ne ma'asaba musibatun illa bi iznillahi bi qada'ihi sai da hukunta hukuncin Allah wa man yu'min billahi fi qawlihi innal musibata bi qada'ihi wanda ya imani da Allah kan cewa a ta musiba ɗin da kaddara ne Allah ya kaddara shi ne yake zuwa ya haƙi kalbahu bisabari alaiha zai shiri zuciyarsa da yin haƙuri akan abin da ya same shi in kuwa ba imani zuciyar sai ya razana wallahu bi kulli shay'in alim wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzo fa in tawallaytu fa inna ma ala rasulina al-balagh al-mubin al-bayyin الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا ولد سكي إيماني إن من أزواجكم cikin matanku wa auladikum da ‘ya'yanku a duwallakum akwai maƙiyanku, fahadaruhum ku guje su, an tufi uhu fi takhallufi an alkhairi, ku bi su wajen barin, barin aikata alkhairi, kal jihadi wal hijirati kamar jihadi da hijira, fa inna sababa nuzulil aya al-ita'a fi dalika, sababin saukan wannan aya wani ko wasu ne suka bi matansu da 'ya'yansu suka hana su aikata aikin alkhairi wa in ta'fu anhum fi tasbitihim iyyakum an zalika alkhairi in kuka musu afwa da suka hana ku yin wannan alkhairi shine sabbata tasbit ka zaunar da mutum ya ki fita aikin alkhairi مؤتلين سنا كف هجادا بمشقة فراقكم دو حالا ربوا دكو ربوانكو عليهم أكنسو باسا سوني فشاو على ربوا دكو شيني لا سهانا بأيكة الخير هجراكم جهادي وتصفحوا وتغفروا إن كوكا أفوا كوكا يافي وتغفروا كوكا غافرتا فإن الله غفور رحيم دم مترادفات وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أشي عفوا تيني ما أبو كيكا ما شيد الليجي وتصفحوا كما كما كما كل شيء شيني وتصفحوا وتغفروا كما كبود باكي كشي كياسي مسا duk yafiya ne iri daban-daban da nan ne za ka gane cewa zai yiwu a larabci ka ce da mutum zafartu laka kana nufin na yafe maka saboda ana ya shigo takfiru wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru saboda kafara din ai larabci ne sai ta shi Ibrahim shekaran da ya zo Kano an taru makin mutane sun kasa barin wajensa shi ne yace irji'u ila manazilikum udu ila buyutikum fakad ghafartu lakum shi shi ne yiye wasu jahilai suka zo suna yaɗawa a cikin gari ya mayar da kansa Allah ya ce ya gafarta wa mutane tsabin nan ya rage iya larabci ya gafarta wa mutane innama amwalukum wa auladukum fitna fitnatun lakum shagilatun an umuril akhirati dukiyoyinku da 'ya'yan kuɗin fitina ce a gare ku suna shagaltar da ku da murrukan lahira wallahu indahu ajrun azim fala tufawwituhu bi ishtighalikum bil amwali wal auladi agun Allah fa akwai lada mai girma kada ku kuftar da shi ladan da shagaltar da ku da dukiyoyinku da kuma 'ya'yanku fattakullaha mastata'tum ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته wannan ma tana soke wancan aya saboda wacce tana nuna cewa ittaqullah haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah tsoro tsoronsa na hakika tsoronsa na hakikan nan shine ya kasance ba a saba masa kwata kwata la kaba'ira wa la sadaira ba a sabo kaga ba wanda zai iya wannan sai siddiqai waliyai sai annabawa manzanni to shi ne ce fattakullaha mastafatu in aka yi rangwame wani lokaci ka iya yin laifi wani lokaci za ka yi aikin da'a wani lokaci za ka futa amma haka tukati hidin yana nuna ma ba futu dare da rana a tsaye a zaune sai zikiri sai sallah sai azumi ba hira ba auratayya ba shi rahabaniya da da Allah ya ce fa mar auha hatta riayati hadi to shine hakka tukati sai Allah ya soke wannan hukunci duk da ya soke shi wato ma'aba ana nufin ba a aiki da shi bane ma'ana ya zamo ba wajibi bane ba dole bane wasu ma'uma umirtun bihi sama'a kabulin wa ti'u wa an tiku fi ta'ati ku ci abin da ake ba ku umarni na karba ku yi biyayya ga Allah ku kyautar fita'a khairan li anfusikum shi yake muku alkhairi wa kawo kanku khabaru yakun khabar ne na yakun muqaddara muqaddara ce jawabin amri ko jawabin amri shi ne asalin sa kenan khabar ne na kun kun wanda yake muqaddar misali fattakullaha mustata'tum واسمعوا واطيعوا وانفقوا يكن خيرا لانفسكم يكن دين شي كما جواب الامر لنا فاتقوا الله دين ko wasma'u waqi'u wa antiqu din sai zamanto khabar ne na wani kana mahzufi tare da isminsa kuman yuka shubha nafsihi wanda aka kiyaye shi da mako da rowan kansa rowan da ke zuciyarsa ya zama zai iya ba da kyautan komai duk yadda yake son abu zai iya cirewa ya bayar tufa ulai ka humul muflihun al faizun in tuqridu Allah qardan hasanan bi an tatasaddaqu an fi bi nafsin yudaifu lakum in kuka ba wa Allah rance rance kyakkyawa ku sadakar da san ranku ku sadakar da daɗin ranku ba takura muku ko matsa muku a kai ba zai rubanya muku fikiratin da ifu bi tashdidi qira'atu ibnu kathir da ibnu amir yadda muka bayani a baya bil wahidi ɗaya asharan a mayar da shi lada goma ila sab'a mi'a wa askar kamar yadda ya zo a hadisi zuwa ɗari bakwai fiye ma da ɗari bakwai wa yaghfir lakum hadafi zuwa ga da'if hudun sannan zai gafarta muku ma ya sha'u abin da yake so wallahu shakurul mujazin ala ta'a Allah mai yawan godiya ne yana sakayya da abu kaɗan ma kai zai maka sakayya halimun mai yawan haƙuri ne fil ashir iqabi ala ma'asiyati alimul ghaibi مثل جيد السر والشهادة العلانية العزيز في ملكه الحكيم في صنعه سورة الطلاق مدنية ثلاثة عشرة آية هكذا شيء آيوين سورة الطلاق آه يا زوج كم مختصر ناجمة الظهري a wafus abinnan wafus ya siri addun littakabuni sun mafit talaki yada ba'asin asali ayoyin a cikin suratu talaq a suratu talaq ayoyi goma sha biyu ne a dukkan misali sai mushafi na basra kuma ayoyi goma sha ɗaya to saboda haka wannan adadin da ya faɗa cewa ayoyinta goma sha uku nan babu shi a wani musafi cikin masarifi ko sha biyu a dukkan masarif ko sha ɗaya a musafin basra sabu ku kalam ne daga jalaluddin al-mahalli rahimahullah bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي المراد آه المراد أمته بقرينة ما بعده أي كلهم يا كي النبي يا كرا يا كرا الأمة السنيدة سننسى saboda yadda yake son al'umman yadda ya mayar da kansa da al'ummansa abu guda shi ne maimakon a ce ya ummata muhammadin idza tsallaktumun nisa'a ya ce ya ayyuhan nabiyyu tukunan idza tsallaktumun nisa'a da shi ake nufi za shi idza tallatta nisa idza tallatta nisa ai aradtum talaq in kuka nufi sakin mata fa talliquhunna ku sake su li iddatihinna li awwaliha bi an yakuna talaq fi tuhurin sakin ya kasance cikin tsarki sakin ya kasance cikin tsarki lam tumassa fihi wanda ba a sha ba shafe ta ba a ciki li tafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidalika rawahu shaykhani kamar yadda yazo a fassarar manzo sallallahu alaihi wasallama bukhari da muslim suka rawaito wa ahsul iddata ay fazuha ku kiyaye adadin kwanakin iddan li turaji'u qabla faraziha saboda ku yi kome kuma yadda matan gabanni iddan ya kare kar ku bar haka kara har iddan ma ya kare ba kuma san da iddan ya kare ba ku zo ku yi nadama wattaqullaha rabbakum ati'u fi amrihi wa nahyihi la tukrijuhunna min buyutihinna in kuka sake su kuma kar ku fidda su cikin dakunan su wala yakhrujna minha su kansu kada su fita fi fushi su fita da kansu حتى تنقضي عدتهن في عدة تاكار إلا أن يأتين بفاحشة زنا مبينة بفتح الياء وكسرها أنكرمت مبينة wannan riwaya ta shuba da kira'a ta ibnu kathir kenan a ko'ina a cikin qur'ani mubayyanatin mubayyanatin saura suka karanta mu bayyana shi ai bayyinat au bayyina wanda alfahisha wanda aka bayyana ta da shaidu ko kuma bayyananniya kowa ya sani fa ya kurujna sai su fita li iqamati alhaddi alayhinna saboda a yi musu haddi wa tilka almadhkuratu hududullahi wannan abubuwan da aka ambata su ne dokokin Allah ومن يتعدى حدود الله وين da suka kece dokokin Allah faqad zalama nafsahu a hakika ya zalunci kansa la tadri la anna Allah yuhdithu ba'da zalika at-talaq amra baka sani ba da Allah Allah zai afka wakanar da wani lamari bayan wannan sake muraja'atan zai wakanar da komai فيما إذا كان وإذا كان واحدة إذا سكن تين أو اثنتين فوق دابين فإذا بلغن عجلهن قاربنا قاربنا قضاء عدتهن إن سنكسا قال فإدسوا فأمسكوهن بأن يراجعوهن كريكيسوا كميدسوا kuma yi da aurensu bi marufin min gairi firari da marufi ba tare da cutar da su ba au fariquhunna ko ku rabu da su bi marufin utrukuhunna hatta tanqadi iddatuhunna idan iddan yazo dab da karewa to ku rike su mana ku dawo da auren au ko kuma ku bar iddan ya kare la tudaruhunna bil muraja'a kada ku cutar da su da komai da gangan ba ta ba ta bukatan ta kamar da ita saboda ka bata mata lokaci wa shidu da wai adlin minkum al muraja'ati aw al firahi ku shaida ku shaidar da wasu masu adalci guda biyu a cikin ku cewa na mayar da wance ko na saki wance wannan amru ne ibaha ana son haka din saboda ko da wani rigima ya taso a kan komin ko kuma sakin to ai wani da wani su ne shaida wa aqimu shahadata lillahi la lil mashhudi alayhi aw lahu ku tabbatar da shaida din saboda Allah ba dan wanda ake yin shaidan a kansa ba ko kuma wanda ake mishi shi shaidan zalikum yu'azu bihi duk wannan abin da aka nuna muku ana muku wa'azi da shi ne ana wa'azi da shi ne man ana wa wanda كان يؤمن بالله واليوم الآخر وعزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا دون da yaji tsoron Allah ya bi shi sau da kafa zai sanya mishi mafita min kuradi duniya wal akhirah da bakin cikin duniya da lahira wa yarzuqu zai arzuta shi min haythu la yahtasibu yaqtur bi bali inda baya zata ta inda baya zata ta inda baya fada wa ransa wa man yatawakkal ala Allah fi umurihi duk wanda ya dogara da Allah lamurrukansa gaba daya fa huwa hasbuhu kafi Allah ya ishe shi ya ishe shi komai da komai inna Allah balighun amrahu muradahu Allah zai isar da muradinsa lamarinsa zai cike shi ya cimma burinsa wa fi qira'atin bil idafati wannan qira'a riwaya ce ta Hafs an Asim inna Allah balighu amrihi kad ja'ala Allah li kulli shay'in karasa'in wa shiddatin kadra liqatin Allah ya sanya wa komai lokacin shi wallahi bi hamzatin wa ya'in وبلا ياء في الموضعين yana nufin wallahi ko wallahi da ya ko wallahi ye ye da tafsiri ya isna jam'i ne na allati manan su ɗaya da allati mata ya isna wa'inda suka ɗauke tsammani minal mahidi bi ma'anar haidi yin haida saboda kankanta ko girma min nisa'ikum cikin matanku ilir tabtum shakaktum fi iddatihinna in kuka yi shakku akan iddatu fa iddatuhunna thalathatu ashhurin iddatu din wata uku ne wallahi lam yahidna li sigharihinna hakanan matan da ba ta yin haila gaba daya saboda kankanta saboda kankanta ba sa yi an aurar da su aka fice su to su ma fa'iddatu hunna salasatu ashhuri ya cire mutara da kabar ne gaba daya li dalalati ma qablahu ayace wallahi ya islam al mahid min nisaikum in tabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin sai ce wallahi lam yahidna sai ya tsaya to shi ma فعدتهن ثلاثة أشهر هنا أكتان شيري مبتدى خبر دوالة والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن يتولى أن مسألة لي قدابيو أنا مغانا أكم أكم wata daban ba wacce mijinta ya rasu ko waɗanda mazajen suka rasu ba amma kunna wayanda kuwa mazajen suka rasu to fa iddatuhunna ma fi ayati يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إما إدى الناس إن رسوان شيء كنت وتفضوا وتفضوا دقوانا قوم داسدونا وأولاة الأعمال ما تما تشتكما أجلهن انقضاء انقضاء عدتهن تاري وعدة مطلقات ألوكة دا سكا زمن توسككو أو متو أو متوا mutawaffan an hunna azwajuhunna ko kuma mazajinsu ne suka rasu an yada ana hamlahunna a wayannan halaye guda biyu duka ko saki ko rashi kawai su haihu shi ne an yada ana hamlahunna wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu min amrihi yusra Allah zai sanya mishi sauki cikin lamarinsa fi duniya wal akhirati ذلك المذكور في العدة أمر الله حكمه وانا بند أكا أنبتان عدة تو لمر الله نفا حكم سنين أنزله إليكم يتوقرمك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته wanda ya ji tsoron Allah zai shafe mishi zai rufe mishi munanan ayyukansa wa yu'zim lahu ajra zai girmama mishi ladan shi سورة التحريم متلجه ويؤذن له أجرا أسكنوهن أي المطلقات ماتا وأندا أكسكيسو ku zaunar da su min haisu sakantum ai ba da masakirikum wani shashin gidanku gidajenku min wujudikum ai sa'atikum daidai gurgudan abin da samunku yake yalwanku asfu bayan asfi ne na bayani yake ce min haisu sakantum sai ce min wujudikum yana bayani da ya sa min bayanin ya yafi saboda babu wauban ya ce a fuskan da ya ce min haisu sakantun min haisu sakantun din shi yayi wa bayani ya ce min wujudikum ba asafi ba ne ko kuma asafu bayani yana nufin badal yana nufin askinu hunna min wujudikum asafi na bayani wanda ya zo da ma'anan badal shi yasa ya ce au badalu mimma qablahu i'adat jarri ko badal ne ta hanyar maimaita harfin jarri da min haitu min wujudikum wa taqdiru mudaf ay amkinati sa'atikum an za kaddara mudaf min amkinati sa'atikum la ma dunaha wurare wanda irin yanayin yarwanku da samunku da ƙarfinku banda kasa da wannan abin da yake nufi da wannan matar kafin in samunka da arzikinka ya kai ka ajiye ta a gida na bulo da bulo da tayin da interlock da fanka da ac da komai ka je ka gina a ɗakin tsoro ka sa ta ka zalunce ta ne ka su ce ta ne ce ta ce min amkinati sa'atikum din kenan la ma duna hadin wala tudaruhunna litudayyiqu alayhinna idan kada ku cutar da su saboda ku kuntata musu almasakin wuraren zama faya tajna ila kuruji ku kuntata musu har su bukaci fita da kansu awin nafaqati fa yaftadina minkum in kuka kuntata musu a wurin zama za su buƙaci fita ko kuwa kuntata musu a ciyarwa za su buƙaci su fanshi kansu da kulkuli kenan shine sayyid tabi wa in kunna ulati hamlin in suna da ciki masu ciki ne fa an fi ku alaihinna in suna da juna biyu ku ciyar da su hatta ya da an hamlahunna har su haifi a juna biyun nasu fa in arda'ana lakum auladakum minhunna in suka shayar muku da ‘ya'yanku waɗanda su suka haifa fa'atu hunna ujura hunna ku ba su ladaddakinsu a da irba'i a kan shayarwar saboda ku su a lokacin ba matanku ba ne ba matanku ba ne kun rabu saboda haka sai dai ka biya ta wa ta niru baina kuma baina hunna bi marufin ku shawarta tsakaninku da tsakanin su matan da ma'arufi bi jamilin fi haƙƙin auladi abin da yake dacewa a haƙƙin yaran bittawa suke ala ajirin ma'adumin a da irba a kan a yi ittifafi a haɗu kan wani lada sananne da za a shayar da yaron a kai wa in ta'asartum tadayaqtum fil irba'i in kuka shiga cikin kunci akan shayarwan famtana al'abu min al-ujrati uban yake ba da lada wal ummu min fi'lihi uwar kuma tace tace idan baka bani ba bazan shayar da shi ba fasaturfi lahu lil abi ukhra sai a samu wata mata daban ta shayarwa uban ɗansa wala tukrahu al ummu ba za tilasta wa uwar a ce dole ke kika haife shi ke zaki shayar da shi ba ala irda'i akan shayar da shi a tilasta mata liyunfis ala al-mutallaqat wal murdi'at matan da aka saka da masu shayarwa zu sa'atin min sa'atihi me yalwa daidai da yalwansa yalwan arzikinsa ya ciyar wa man kudira duyyaka alayhi rizquhu wanda aka kuntata mishi arzikinsa yau akwai gobe babu فلينفق مما آتاه الله وآتاه الله على قدره يشير غرغدن عند الله سبحانه وتعالى يباشي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الله باية تيلستاوى ليس عند يباتا يجعل الله بعد أسر يسرا wa qad ja'alahu bil futuhi da Allah ai zai sanya bayan wannan kuncin da kuke ciki zai sanya muku sauki kamar yadda har hakan ya kasance wa sabon manzon Allah duniya gaba ɗaya ta zama ta suka yi fatahi ba wa ka'ayyin hiya kaful jarri دخلت على أي بمعنى كم يتكاف إنن حرف الجر وندفك سنيني إذن من ذاك شيء زيد كأسد فإتتي تشك أي أي أي وندشي ما كك رجاية كك سني فشيني sai aka rubuta da nunun sai aka sai aka rubuta da talwini haka rubuta da nunin maimakon tanwini a masayiti gaba daya sai suka rubuta wa ka'ayyin da nunin ɓoro-ɓoro maimakon su rubuta shi da wasu biyu fasara kamar yadda wannan shine ka'idar rubuta shi a imla'i in ka ce ayyun ayyin ayyun ayyin za ka rubuta kasara biyu ko zamma biyu fataha tamin ko kasara tamin za ka rubuta ayyin ayyin amma su sahaba suka rubuta nunin faro-faro irin da ake cewa alkhattul arudi alkitabatul arudiyya irin yadda a arudu in za ka yi taqti'ul baiti komai za ka rubuta shi faro-faro ya fito saboda bukatan su haraka sukun haraka sukun shi suke bukata da shi ne sai suka rubuta domin haka ne domin haka ne suka yi sabani akan wakafi din in za ka tsaya akan wannan kalma wasunsu suna karanta suna tsayuwa ka ai ka ai kamar yadda za ka tsaya akan alan nabi ka ai wasu kuma suna tsayuwa wakafi akan nono din ka ayyin ka ayyin da nono din to shine asalin sa wannan kaf din kuma ta zo da ma'ana na kam khabariya ne wa ka ayyin min qaryati alqarya nawa ne ai wa kathirun min alqura qaryoyi da yawa atat asat yani ahduha mutanen garuruwa ƙauyuka da yawa sun yi sabo an amri rabbiya sun saba umarnin ubangijinsu ko umarnin ubangijinta ita alkarya din wanda ana nufin mutanen da ke ciki wa rusulihi da kuma umarnin manzanninsa fa hasabnaha fil akhirati muka mata hisabi muka yi wa mutanen wannan alkaryar hisabi wa illam taji ko da yace lahira din bata zo ba li tahaqquqi wuqu'iha saboda tabbas ne za a yi wannan hisabi shi sai ya ce fa hasabnaha da siga ta maɗi hisaban shadidan hisabi mai tsanani wa zabnaha azaban nukura ko azaban nukuran bisukuni likafi wa dammiha an karanta nukuran an karanta nukuran fazi'an shine azaba mafi muni mafi tsanani wanda ba kyan gani shine fazi'an ko azabun nar fazakar wa ba da amriha hukubatahu sai ta ɗanɗani azaban lamarinta wa kana aqibatu amriha ƙarshen lamarinta khusra ya kasance asara ne khasaran wa halakan a'adda Allahu lahum azaban shadidan takrirul wa'idi tawkidun yace ya akka gane da maimaita wa'idi din فاتقوا الله يا أولي الألباب أصحاب العقول الذين آمنوا يا ما تهنك لي سوني ولن لسك إيماني يشيك زكورا الله نأت للمنادى يشي نأت من منادى أو بيان له كوكما بيان سعد ينا نسو أولي دين أولي دين شيني منادى دين يا أولي يا أولي أولي دين شيني منادى allazina amanu din na abinsa ne kamar ya ce ya ulil lazina amanu ne ya ce ya ulil albabi ulil albabi lazina amanu ko bayanin sa ne yayi bayanin sa ne kamar ya ce ba a samu masu hankali sai mumunai ne kad anzalallahu ilaykum zikran huwa alquran hakika Allah ya saukar muku da wani ambato shine qur'ani rasulan ay muhammadan sallallahu alaihi wasallama mansubun bi fi'lil muqaddar yace an yi shi nasaba da wani fi'li muqaddari ay wa arsala rasulan anzalallahu ilaykum zikran wa arsala rasulan kenan yatlu alaykum ayati llahi yana karanta muku da ayoyin Allah wasu malamai na cewa ya kira ƙur'anin ne da manzo kada anzalallahu ilaykum rasulan ne saboda rasulan din in ma ka ɗauke shi bayani wa in ma ka ɗauke shi badali in bayani ne bayanin qur'ani shine rasulan kamar ya idan baka san menene qur'ani ba rasulan manzon shine qur'ani in kuma badali ne shi qur'anin ba a maganarsa kamar ya ce anzalallahu ilaykum rasulan ne Allah ya saukar muku da manzo manzo kenan to saboda haka wabihi ne cikin ayar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa yake cewa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna da wannan aya ne arifai suke kafa hujja cewa qur'ani din da kanshi din ma'aikin da ma'aikin da aka saukarwa din shine qur'ani kuma qur'ani yana dauke da bayanin darajoshi darajojinsa da fadalolinsa harafi harafi aya aya sura-sura daga bakara har nasi. Daga cikin abin da suke ayyada wannan tafsiri Aisha take cewa take cewa kana khuluquhul Qur'an. Shi manzo sallallahu alaihi wasallam tabi'a halinsa Qur'ani. Kaga hali din akan hali ne dama ake yabo ai. Kamar da Allah yake wa innaka la'ala khuluqin azim. Ko yayyabi manzo akan khuluqinsa yace azimin ba to tun daga hali ake yabo gaba daya dole kaga ana yaba masa ana yaba wa halayensa na kirki to aisha ta ce qur'ani shi shine halinsa kaga kenan qur'ani yana yaban sa kenan ta shine wajihi wajihi wanda arifai suka tafi akan wannan يتلو عليكم آيات الله مبينات بفتح الياء وكسرها كما تقدم mubayyanatin da mubayyanatin liyukurida alladhina amanu wa amilus salihati ba'da madi'i dhikri war rasuli dan ya fitar da waɗanda suka yi imani suka ayyuka salihai bayan qur'anin da manzo sun zo min adh-dhulumati al-kufr alladhi kanu alayhi daga kafircin da suka kasance akai ila nuri al-iman alladhi qama bihim ba'da al-kufr zuwa imanin da suka tabbata a kai ko bayan kafirci bayan kafircin da suka yi wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu wa fi qira'atin bin nun mun bayyana wannan qira'a ta nafi'u da kuma ibn amir jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada kad ahsana Allahu lahu rizqa Allah ya kyautata mishi da arziki huwa rizqul jannati allati la yanqati'u na'imuha Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna ya'ni sab'a arabina yace ya halitta kuma daga kasa irinsa irin sammai bakwai duk kenan yana nufin kasai bakwai ya halitta shi ma daga kasa duk yatanazzalu al-amru al-wahyu bainahunna tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai din ne lamari yake sauka baina samawati wal ardi yanzilu bihi jibrilu min as-sama'i sabi'ati ila al-ardi sabi'ati wanda jibrilu zai saukar da shi daga sama ta bakwai zuwa ƙasa ta bakwai wanda jamhur sun tafi akan cewa yatanazzalu al-amru bainahunna din yana nufin wannan duniya ne shi ne ake cewa sama'ul amri a abin nan ardul amri in kenan wannan duniya din barzakhi ne shi ba sama bane kuma ba kafa ba da wannan duniya ne ake gane ina sama yake ina kasa yake da babu baina hunna din to bayin da bayan da za ka yi ka hukunta gu kaza sama ne ko gu kaza kasa ne saboda sama da kasan zai kasance amurin nisbi ne misalin wannan shine kamar idan kana sama ta ɗaya in kana sama ta ɗaya a gun mu a nan kana sama ne amma a gun wanda yake sama ta biyu fa kana kafa kana kafa to amma da wannan duniya duk inda ba wannan duniya ba ne in sama da wannan duniya ne ko ina sama ne in ƙasa da wannan duniya ne kuma ko ina ƙasa ne to da wannan duniyar ake bambanta tsakanin sammai da kasai din saboda haka a cikin ƙasa bakwai da ake magana wannan duniya din ba ta shi ba ta shi bayan wannan ne a saman ka ɗori bakwai a ƙasan ka kuma bakwai bayan wannan kenan sha hudu kenan da wannan ɗin sha biyar shine zai baka wutiri kenan saboda Allah yana yin wutiri a komai zai baka wutiri shi yasa zai ce as-samawati wal ardi wa ma bainakuma wa ma bainakuma ma'ana jibrilu zai saukar da wahayi ne zuwa nan inda muke nan ne gun da ake kawo wahayi li ta'lamu muta'alliqun bi mahdufin ay u'limukum bi zalika u'limukum bi zalika al-khalqi wa tanzili ina sanar da ku wannan halitta da saukarwa halittar sammai da kasai da kuma saukar da lamarin ina sanar da ku don ku sani anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai wa anna Allah ku sani Allah kada a hada bi kulli shay'in ilman ilmin shi yayi wa komai kawanya ya kewaye komai da komai suratu tahrim suratu tahrim madaniyatun sinta ko isnata asharata aya ayoyinta goma sha biyu babu sabani bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka min amatika mariyata min amatika mariyatar kibtiyya dan me kake haramta abin da Allah ya halalta maka ita ce kuyangar kamariya a kiftiya da ma waƙaha fi baiti hafsa yayin da ya kusance ta a dakin hafsa wa kanar za'iba a ya ta hafsan ba ta nan fa ja'at sai ta zo wa shakka alaiha kaunu zalika fi baitiha sai bai mata abin ya mata ya kuntata a gare ta kasancewar wannan a dakin ta ne wa ala firashiha akan shimfiɗanta haitu kulta da kace hiya haramun alayya wannan wannan riwaya din bata inganta ba eh kamar yadda muhakkikai suka tafi akan cewa wannan kadiyar ta zo a kadiyar zuma ne ba kadiyar a kadiyar abin nan wannan abin da ya faɗa saboda hukuncin abin da ya faru a farkon aya da abin da zai zo in ta tuba ilallahi hukuncin su daban ne kadiyya ne guda biyu suka wakana akwai kadiyya ta zuma akwai kadiyya kuma ta rishin jituwa tsakanin aisha da hafsa akwai wannan to shi ne wasu malaman tafsiri suka dagula abin suka mayar da abin ɗaya ne maimakon abubuwa guda biyu ne shi ne matuharrin yana magana ne akan zuma zuma sannan kuma abin da zai zo nan gaba in ta tuba lalla fakar sabar kulubu kuma yana magana ne akan rashin jituwan aisha da hafsa da abin da ya wakana tsakaninsu abubuwa ne daban-daban sai aka dagula aka mayar da abu ɗaya ne sai suka zaci cewa limatu harrimu ma a halallahu laka ya sauka akan wancan kadiyya ne saboda haka maganan gaskiya wannan yana magana akan zuma ne kamar da imam al-bukhari ya rawaito a ya rawaito wannan ya rawaito cikin sahihinsa manzo sallallahu ya sha ya sha zuma da ya sha zuma to a wannan zuma din akwai dan karni karni haka to shine da ya shiga ɗakin Aisha da Hafsa to shine suka ji wannan karni karnin zuma din to shine sai ya ce to in kuwa haka shi kuma manzo sama ba abin da baya so kaman karni koyaushe baya rabuwa da turare shi kansa ɗin ma turare ne ai tunda gumin jikin zama turare ne to shi ne sai ce to wannan zaman ba zai kuma shan sa ba to shi ne wannan aya lima tuharrimu ma ahallallahu laka tan tasawqu din tabtagi tabtagi bi tahrimiha mardata azwajika hayri dahunna kai ki shan zuma saboda ka haramta wa kanka zuma saboda neman yardan wasu daga cikin matanka da suka ce zumin yana karni wallahu ghafurur rahim ghafara laka hada tahrim saboda dama in kuka lura dama ba wani ba wani zunubi bane yanzu kamar ni ne nace ba zan sha ruwa ba na aikata zunubi ne ko nace ba zan sha nono ba shan nono dole ne eh to shine kullum muke magana idan aka ce a zunubi a gun annabawa fa asali ma wannan abun ba zunubi ba ne don na ce ba zan ci azuma ba na yi sabo ne to kamar wannan ne amma saboda darajar su ake dubawa sai aka mai da wannan kaman sabo kada farada Allah shara'a lakum tahillata aymanikum ai Allah ya shar'inta muku hukuncin kafaran halalta rantsen ku ta halilaha bil kafarati al madhkurati fi surati al ma'idati ومن ال... ومن الايمان تحريم الامى hadisa maganan da ya gina a kira daga cikin rantsuwa yace ka haramta wa kanka baiwarka wa hal kafara sallallahu alaihi wasallama shin maiki yayi kafara ne kala muqatil a ataqa raqabatan fi taharimi mariya muqatil hadisa wannan maganan da ya gina akai yace ya yantar da raqaba وقال الحسن لم يكفر لأنه صلى الله عليه وسلم مغفور له لو رشي من زينا يدي أبن دي قدام سبو داك الشريعة سما دبن أبو ذا شيء مكوكو حرام ليشي يزمو حدا أغريش كمين داك شيء مشي ترجي من تشاء منهن كو ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء كيكم أكذو أكشي مكا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم aka bambanta wallahu maulakum nasirukum wa huwa al-alim hakim wadhkuru id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hiya hafsa to kun ga wannan shine ɗaya kadiya ta wancan bi matuharrimu ma ahadallahu baka da kuma nan kuma abin nan wa iz asarra an-nabiyyu kuma kawo iz nan zai nuna muku kadiyan daban-daban ne saboda shi a Qur'ani a manhajinsa duk inda kare kawo iz to ya bar wancan maganar maudu'i ya shiga sagoni wai asarran nabiyyu ila ba'd azwajihi hiya hafsa hadithan huwa tarimu mariya to kaga wannan ba shi bane ya tadagul abin ne wani magana ne na sirru manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa matarsa hafsa magana na sirru cewa kada ta gaya wa kowa wa qala laha sai yace mata la tufshi sai gaya wa kowa wannan maganan kuma sai hafsa ta gaya wa Aisha saboda suna jituwa tsakanin a sanadiyar wannan kace mace ya shiga tsakani falan ma na ba'ad bihi Aisha ta wannan magana hadisan dinnan hadisan da ta ba wa Aisha labarin zannan minha an la haraja fi zalika tana zaton cewa ba komai tunda abu ne da ya shafi family duka kamar misali matanka ne guda biyu wani abu da ya shafi famili na cikin gida sai ka gaya wa ɗaya daga ciki sai ka ce wance karta ce kuma abin dama na gida ne wani aiki ka sata kana ganin wannan aikin to ita ta ci iyawa saboda haka ke ki wannan abu karki ce da wance ne na sa shi wannan aiki karki gaya mata to kaga ki ta kira ɗaya ta ce ki zo ki taya ni wannan aikin ya kake gani hagari ana ɗaukar shi ba komai ba ne ta zace shi a matsayin haka ne sai ta je ta gaya wa aisha wa zaharahu Allah atla'ahu alayhi alal munabbai bihi sai Allah ya bayyana sai Allah ya nuna mishi ya bayyana mishi cewa fa Hafsa ta gaya wa Aisha wannan ba dan wahayi yana sauka ba ma ba za ma ba za ma gane cewa Hafsa ta gaya wa Aisha ba عرف بعده لحفصة شيء وأظهره الله عليه لئلا يسند شيء arrafa ba'dahu wannan riwaya qira'a qira'a ta kisa'i na karanta da shadda arrafa ya sanarwa a wani bangaren maganan da Hassan ta gaya wa Aisha sai shi manzon ya sanar da ita wa arada an ba'din takarruman minhu amma bai faɗi gaba da ya bisa a al'ada na manyan mutane misali aka yi ma wani laifi ko laifuffuka ka zo ka ce a wance ba ke kika yi kaza ba sai ka bar sauran ka faɗi ɗaya ko wasu daga ciki a bisa al'ada na karamci ba daga cikin masu karamci su zo su kama da mutum su kama mutum da laifuffukan da ya yi gaba ɗaya ya ce da hafsa aikin gaya wa aisha kaza da kaza da kaza kin gaya mata kaza cikin maganan da muka yayi shine warat an batin din falamma nabba hadi yayin da ya ba ta labari ya gaya wa hafsa din kalat sai ta ce man an ba aka hada wa ya gaya maka cewa abinda muka muka maganan da muka yi din na gaya wa Aisha qala nabba'ani nabba'ani al-alim al-khabir ai Allahu Allah al'alimu al'adiru shi ne ya sanar da ni al'alimu mai ilimi al'adiru ƙwararre a kan komai shi ya sanar da ni to shi ne kun ga wannan wani abu ne daban shi sa ya ce iz a sarrar da biyu ila ba ta azuwa jiyi hadisan ya ce wani magana ne na sirru tsakaninsa da hafsa wanda idan mutum matansa biyu ne ko matansa uku ko hudu ne to zai iya kasancewa da kowace akwai mu'amalar da yake yi daban ba zai yi a ce asirin kowace kuma kowace ta sani ba za ma zauna lafiya ba yi kwata kwata ba za zauna lafiya ba yi to shi ne abin da ya wakana kun ga wannan wata kadiyya ce daban ba to me yasa Allah subhanahu wataala ya mayar da abin babba in ta tuba lallahi abin in ta tuba idan layi faƙar sadar kudu wa in ta zahara a laifa inna lahul ma'amula ɗin saboda girman hadara ta manzo ne sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah baya sun abun dol kaɗan a ce an taɓa manzo sallallahu alaihi wannan ne ya fata da maganin gaba da shi ne shi in ta tuba ai hafsa in ta tuba hafsatu aisha idan lahi faƙad safar kulubu kuma kun ga a nan asalin maganin aka duba batun familin da muka yi magana ɗin aka dibi aka bibiya abin ma zai zama ba ma wani laifi suka yi ba amma aka mayar da abin laifi don me saboda darajar su su aisha ɗin da hafsa aka mayar da abin laifi haka nan kuma aka mayar da abin ya zama laifi saboda daraja girman manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake ce musu ya nisa annabi man yi a cikin kunna bi fashokin mu bayyanatin yace yudha'af lahal azabu bi'afaini abu in su suka yi laifi laifin babba za a mayar da shi za a mayar da shi laifi babba har a musu azaba ninkin ba ninkin saboda menene saboda su mata ne da ake koyi da su haka duk mutumin da ake koyi da shi yayi dole yana takatsansa wani abu ma halal ne ya halatta ma dolensa zai bari dolensa zai bari shi yayi wani malami yake cewa yace mutane sun takura mana yake a gari kowa yana shiga yana yin abin da abin da ya ga dama amma mu da zarar mun yi abu kaza shi malam wani yayi kaza sai na za mu sa kanmu ne yace mu ba asumai ne mu ba mu aikata zunubi ne kowa yana yin abin da ya ga dama cikin gari mu an takura mana yanzu akwai wani malamin da inda zai fita cikin gari ba rawani ne yawo sai a yi magana kan balle ya zanzare ta ji da abin da yake faruwa ta je za rashin fahimtar nusufi din yana mutane suna dagula tafsiri kamar da mun sha bayani a kai shi Qur'ani yana mu'amala da siddiqai annabawa manzanni abubuwa ne asalin su kai bibiyan su ba laifi ba ne amma sai ya mayar da abin laifi ya mayar da shi babba saboda girman darajarsu shi ne ce faƙar sagar kulubu kuma malat malat ila taharimi mariya ma'ana duk ya gina akan wancan maganan da ya dauko ya dauko ne ai sarrafu ma zalika ma karahatin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa zalika dhanbun yashi wa jawabu sharti mahdufun ai tuqbala in tatuba ila Allah tuqbala in kuka tuba zuwa ga Allah za a karbi za a karbi tubanku za a karba muku tubanku wasu suna cewa fakar sakar kulubu kuma ɗin to shi ne jawabi sharfi ɗin ma'ana ko kun tuba ko ba ku tuba ba dai zukatanku sun karkata illa iyaka tuban za a karba yanzu ka aikata zunubi ne sai ka tuba tuban naka shin yana nufin maka aikata zunubin ba ne ka aikata illa iyaka tuban yana nuna an yafe maka ne ai an yafe maka ne to shine ma'anar fakar sagar kulubu kuma shine jawabu sharti din wa atlaqa qulub ala qalbayn ya ce qulub jami'i ne ala qalbayn zukatan biyu ne zuciyan Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma amma sai ce zukata ya kawo jami'i walam walam walam abba walam abbar bihi yace ba a ce in tatuba ila Allah faqad sagad qalba qalba kuma ba listisqal aljam'i baina baina abin nan sin abin nan isnatayn ba ba ba ba a son a hada tasniya guda biyu tasniya guda biyu musanna guda biyu a guda in an hada yana nauyi a harshe shi ma huwa kalkali matil wahida sai ya zama yadda abin kamar kalma ɗaya ne to shi ne aka mayar da ɗaya ta sunniya tun zuwa jam'i wa in tazahara bi dawami ta'i thaniyati fil asli fi shi ne wa in tazahara wa in tazahara da wa in tazahara wa fi qira'atin bidunha ɗaya qira'ar kuma cirewa wa in tazahara ka cire ɗaya taɗin kenan ta zahara ka yi idgamin ɗaya taɗin zuwa za asalinsa ta ta zahara ta ta'awana alaihi in kuka haɗa kai a kansa za ku masa da taron dangi ai annabi shi ma ya karafuhu kuka haɗa kai fa inna allaha huwa fasulu maulahu nafiruhu huwa ɗin yake fasulun ne فإن الله هو مولاه فشي فإن الله مولاه با فإن الله هو مولاه سبودا يا يكاو حصري da kasari a kawai wanda suke cewa kuwa yana zuwa yana zuwa da maksuri ma'ana Allah ne Allah ne da kansa mai shiga fadansa shi ne mana girman manzo sallallahu alaihi Allah ne da kansa in kuka masa taron dangi shi zai shiga cikin wannan fada ɗin shi ne fa'in da huwa maulahu nafiqu saboda girman manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan jibrilu ya ga Allah ya shiga wannan fadar to kaga zama bai kama shi ba shine wa jibrilu haka jibrilu zai shiga wa salihul mu'minina wasu suka ce abubakar wa umar radiyallahu anhuma matufin ala mahallin isim inna an duba mahallin isim din inna ne mahallinsa kuma ibtida'i ne shi ne aka ce wa salihul mu'minina ba a ce ba a ce wa jibrila wa salihal mu'minina ba a ce wa jibrilu wa salihul mu'minina saboda an duba Allah kama an ce wa in tazahara alaihi فالله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين an cire innan kenan mahallin innan aka duba fayakununa su ma su kasance na nasirihi masu taimaka masa ne za su shiga cikin wannan taron dangin su ma shi ne wasalihul mu'minin asali wasalihu ne da wau da wau sai aka cire wau din rasman a rubuce a rasmi na Qur'ani aka cire shi a wannan zai zo ya kasance wa salihul mu'minina zai kasance Abubakar da Umar da Usman ko Abubakar da Umar da Ali ko ya kasance abubakar da umar da usman da ali dukansu saboda asalinsa jam'i ne sai aka cire wawdin rasman wa salihul mu'minina su ma za su shiga cikin wannan taron dangin wal mala'ikatu mala'iku kuma in sun ga jibrilu ya shiga ciki ba da zalika ba da nasrillahi wal mudkurina zahirun zuhara'u mala'iku su ma za su fito su zamanto masu taimako ya ce zahirun ne saboda fa'il yana zuwa da ma'anar jam'i kaman fa'ul a awanun lahu fi nasrihi alaikuma za su kasance su ma mala'iku masu taimakon shi da masu taimakon shi in kuka mishi taron dangi wannan shi zai nuna mana duk abin da ya taba ma'aiki ba mai zama kwata-kwata inda abin ya taba ma'aiki Allah zai shiga cikin lamarin mala'iku za su shiga cikin lamarin sannan kuma in har kai mumini ne kai ma har kai mumini ne kai ma kai ma har in har salihi ne za ka shiga cikin wannan fada din shi yasa yake wa salihul mu'minina din duk da suna fassara shi da Abubakar da Umar da Usman wasu fassara da Sayyidina Ali wasu fassara da Sayyidina Abubakar yana duba asalin ne wa salihul mu'minin din ya zamanto ba wau muqaddari mutum ɗaya ne in mutum ɗaya ne imma abubakar ake nufi ko kuma sai na abi ake nufi wasu ce abu abubakar ake nufi wasu ce sai na abi ake nufi wasu ce umar ake nufi tunda ba ba a rubuta wau din ba wanda suka ce asali da wau sahaba ne rasman ba su rubuta wannan wau din ba to suna nufin sahabbai gaba daya za su shiga cikin wannan fada da taron dangi an ware su su ma saboda darajar su ne sannan kuma sauran mummunai kuma sai su shiga ciki in kaga mutum bai shiga faɗan da ke cikin manzo ba manzo na ciki ba to ba shi da imani shi ba sa da ba ne wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyi da suke nuna girman hadarar manzo sallallahu alaihi wasallam asa rabbuhu in tallaka kunna ai tallakan nabiyyu azwajahu da sannu in ya sake ku an yi budilahu an yi an yi badilahu bi tashdid wa tafsir an yi budilahu an yi budilahu an an yi badilahu zai masanya zai canja mishi a qira'a ta tafsiri din qira'a ce ta kufawa kufawa da ibn kasir an yi budilahu azwajan khairan min kunna zai musanya mishi da wasu mata waɗanda suka fi ku daraja khabaru aka yake khabar ne na asaɗin wal jumlatu jawabu sharti jumlan kuma jawabu sharti ne wannan jumla wal jumlatu jawabu sharti walam ya kai tabdilu bi adami wuku'i sharti yace canja mishi mata din bai wakana ba saboda a sharaɗin bai wakana ba saboda manzo din bai sake su ba cewa in tsallaka kunna in tsallaka kunna a sarabbuhu in tsallaka kunna an yi bajji da zuwa azwajin khairan min kunna azwajin a jumla na an yi bajji da hu wanda shi ne khabar din a sadin to a shi ne za ka cire jawabin sharfi din sharfin bai wakana ba saboda haka canja mishi matan bai wakana ba wayannan matan da za a canja masa su muslimatin wannan sifa ce ta azwajan din yana faɗan makaman makamai da matan manzo suka take yake faɗa muslimati in cikin ku akwai waɗanda suka take makami na islami mukirratin bil islami to zai musanya masa da wasu mata muslimatin mu'minati mukhlisati in cikin kwakon da suka take makami na ikhlasi na imani zai musanya masa da wasu mumunai qanitati muti'ati cikin kun akwai waɗanda suka take makamin kunuti masu tsananin biyayya ga Allah zai musanya shi da wasu qanitatin din haka ta'ibatin masu tuba abidatin masu yawan bauta irin su hafsa sa'ihatin masu siyaha sa'imatin aw muhajiratin asalin sa'ihatin din shine wanda yazo as-sa'ihuna al-abiduna al-hamiduna din as-sa'ih din maqamu siyaha ne wasu waliyai ne wilaya ce Allah zai ba wa wasu yanda za su na yawo a duk duniyar da suka ga dama duk alami za su na iya shiga su je su yi siyaha su dawo su shiga wasu na cewa da nan ne aka ɗauko almasihu annabi isa daga saha ya sihu asa'ihu kenan to shi shi ne asa'ihuna anan yace sa'ihatin sayyibatin waɗanda suke bazawarai wa abukaran da kuma waɗanda suke waɗanda suke budurwa daga cikin ya faɗi sifo nau'o'i daban-daban ne nau'o'i daban-daban ya tara na matan manzo gaba ɗaya sai ya faɗa a nan. Ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum bil hamli ala ta'atillahi ya wadanda suka yi imani ku kiyaye kawo kanku da iyalanku da daura su kan bin Allah nara daga shiga wuta wa quduha nasu al kufar wutan da kirarenta ko abin nan wakudinsa kananzirinsa ko fetur din da ake ake kunna wannan wutan annasu mutane ne wal hijaratu da duwatsu ka asnanihim minha kaman gumakan da suke bautawa na ciki yani annaha mufritatul hararati tattaqidu bima tana da tsananin zafi ana kunna ta ne ko tuttaqadu ana kunna ta da abin da aka ambata لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه با كما متن دنيا بني ake kunnawa da itace da makamancinsa alaiha mala'ikatun khazanatuha akwai mala'iku a kanta su ne masu tsaronta iddatuhum tis'ata ashar kama sai a tifi fil mudassir su goma sha tara ne kamar yadda zai zo غلاز من غلظ القلب سنة سنن زوشيا مرة توسعي شداد في البطش ما سنن غلاز جمعيننا غليظ شداد كما جمعيننا شديد ما سنن وجن كامو لا يأسون الله ما أمرهم بدل من لفظ الجلالة ليش لا يأسون الله فيش ما أمرهم أصلا لا يأسون أمر الله لهم باتا سابع ولمر الله حين لا يأسون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون تأكيد تأكيد من لا يأسون لا, لا يأسون الله ما أمرهم كان والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد آية سورة المؤمنين دبر رداء والمنافقين المؤمنين بألسنتهم duna kulubihim hakan ayar tana tsoratar da munafikai waɗanda suke imani da harshensu ba ban da zukatansu ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadilu al-yawma ya waɗanda suka kafirce yau dinnan kada ku ba da hanzari yuqalu lahum zalika inda dukulihim an-nar أي لأنه لا ينفعكم هنجر بغير أنفاني با إنما تجزون ما كانوا تعملون ما إنما تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا قوموا مني كتوبة زواج الله توبة نصوحا وند يكي تاتشي وند بايا برم كومي نزنبي wanda ya cike sharuɗanta bi fatihin nuni shine nasuhan ala wazni fa'ul kenan ya zamanto mubalaga ta nasihu kenan nasihu in kace taubatan nasihatan tuba tatacciya kace nasuhan me yawan me yawan tashi zunubi wa damiha an karanta taubatan nusuhan nusuwan kuma ya zo ismi ne shi kuma wannan riwaya ce ta shuba shi ne sadiqatan tuba ta gaskiya bi Allah yu'ada bi Allah yu'ada ila dhanbi wa la yurada wala yurada al'audu ilayhi tuban da ba za a dawo a kuma yin zunubin ba kuma ba a niyyar dawowan asa rabbukum a tarjiyatu tarjiyatun taqa'u yace da sannu da kyautata zaton an yi kassira an kun sayi'atikum ya ɓoye ya suturce muku da laifukan ku wai da filakun jannatin basatin tajri min tatil anharu yawma la yukzillahu an-nabi yawma la yukzillahu bi idkhalin nari an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu ranan da Allah ba zai kunyata annabinsa da waɗanda suka yi imani tare da shi da shigan wuta ba nuruhum yas'a baina aydihim hasken su na tafe gaban su amamahum gaban su wa yakunu bi aymanihim kuma zai kasance a daman su yaquluna musta'anifun suna cewa rabbana ya ubangijin atmin lana nurana ila jannati ka cike mana hasken mu har hasken ya kai mu aljanna wal munafiquna su kuma munafikai yutfa nuruhum sai a kashe hasken su waghfir lana rabbana ka gafarta mana ya ubangiji mu innaka ala kulli shay'in qadir ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara bisayfi ya kai annabin Allah ka yaki kafirai da takobi wal munafiqina bil lisani والحجة كياكي منافقي كما دا حرشي دا حجة منفسرة تكن سمن الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة cewa munafiki ba a yakansa amma idan suka taru suka yi ƙarfi suka yi ƙarfi za a yake su amma ɗaiɗaikunsu suna ta munafice munaficensu cikin gari ba za a kula su ba amma suka yi guruf suka taru suka yi karfi kamar yadda ayoyin suratul nisa'i ke bayani to za a yake su to shi yasa anan ya fassara da harshe wa gulus alaihim bil intihari wal maqti ka kuntata musu ka takura musu da tsawatarwa da kuma yi musu fushi wa ma wahum jahannamu makomansu jahannama wa bi'sal masiru hiya ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya buga misali wata sifa ta waɗanda suka kafirce a badalin wannan sifa matsalan imra'ata nuhin matar annabi nuhu wacce take mumina a matar abin nan matar annabi nuhu wacce take kafira wa imra'ata lutin da kuma matar annabi ludu wacce ita ma kafira abin mamaki matan annabawa kuma kafirai wannan misali Allah ya buga ni cewa shi imani a wajensa ne yake shiryatar wanda ya ga dama kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini sun kasance karkashin wasu bayinmu guda biyu daga cikin manya-manyan bayinmu salihai salihaini din sifa ce ta abdaini asali kana ta tata abdaini salihai min ibadina suna karkashin bayinmu salihai guda biyu cikin bayinmu fakhana ta huma fi dini suka halince su a addini ba su yi imani ba na gaskiya iska farata suka kafirce wa kana timra'atu nuhin matar annabi nuhu wasu muhasunanta wahila تقول لقومه تنا جاية ومتان انت إنه مجنون مجينا فما وكتيني وامرأة وامرأة لوط ما ترلوط كما واسمها واعلة سننت واعلة تدل قومه على أبياته تنا نونا و mutanensa baƙin da ya yi iza na zalu bihi laila in sun zo da daddare bi iqadin nari sai ta kunna wuta in kun ga na kunna wuta fitila na rataya to akwai baki sun zo ku zo ku yi alfasha da su wani haran bittadkhini inda rana ne in kun ga hayaki to akwai su ku zo falan yugun ya ai nuhun wa lutun duk da su annabawa ne annabi nuhu da lutu din ba su wadatar da su minallahi min azabi shay'a daga azaba Allah komai ba. wakila lahu ma aka ce musu udkhulan nara ku shiga wuta a ma'addafilina tare da masu shiga min kufari qaumi nuhin wa qaumi lut daga cikin kafirin mutanen annabi nuhu da lutu wa daraba Allah masal lil ladina amanu lil ladina amanu ra'ata fir'auna Allah ya buga wani misali ga waɗanda suke imani wancan sifa misali ne ga waɗanda suka kafirce wannan kuma misali aka buga wa waɗanda suka yi imani imra'ata fir'auna amanar bin musa mata kuma ta wanda ya fi kowa kafirci a duniya ta yi imani da annabi musa wasu muha asiya fa'azzabaha fir'aunu bi an autada yadaiha wa rijlaiha yayi wa kafafuwanta kafafuwanta da yayi wa hannayenta da kafafuwanta wata dishi ne tsarnu gofanni aka kakkafa aka daure hannayenta da kafafuwanta shi yasa ake ce mishi wa fir'auna zil autad din zil autad wa alqa ala sadriha raha raha rahan azima ya jefa dutse babba a kirjinta irin dutsen da ake nika da shi واستقبل بها الشمس يفسكنت تفسكنت رانا تنا كلب رانا تدافي فكانت إذا تفرق عنها من وكيل بها ذللتها الملائكة إذا مدن دا أكا وكيل تاسو su tsaya su azabtar da ita suka watse a gunta sai mala'iku su mata inuwa. Isqalat wannan badali ne na wannan matsalar ɗin izkalar fi hali ta'aziri yayin da ake azabtar da ita take cewa rabbi bilili inda ka baitan fil janna ya ubangiji na ka gina mini wani ɗaki a gunka a gunka mana ta sharrafa wannan ɗakin fil jannati a gidan aljanna fa kushifa laha haka yaye mata hijabi far'adhu ta ga wannan ɗakin da za gina mata kusa da al'arshi fasahula alaiha ta'azi sai azaban ya zamanto mata da sauki ba ta jin zafin azaban da ake mata walajjini ta ce ka tsiratar da ni ya ubangiji na min fir'auna wa amalihi wa ta'azibihi daga fir'auna da aikinsa na shirka ko azabtarwansa walajjini min alqawm min alqawm zalimin ahad dinihi fa qabada Allah ruhaha sai Allah ya dauke ranta وقال ابن كيسان ابن كيسان كتشيوا رفعت إلى الجنة حية أن تجي تزوى الجنة تنا رأي فهي تأكل وتشرب شجن إرها عند أكي النبي إيسا ko akai wa kubaibu kun san kubaibu cikin sabon manzo shi ma ai an mishi haka an ɗage shi zuwa sama wa maryama atfun alam ra'ati fir'auna hata ne zuwa ga imra'ata fir'auna kamar yadda a can aka buga misali da mata biyu matar fir'auna da matar matar matar annabi nuhu da kuma matar annabi lutu a nan kuma aka buga misali da mata biyu matar fir'auna da kuma maryam shine domin kissocin su tafi bai daya ibnata imrana yar imrana التي أحسنت فرجها حافظته وتتكوجت كياي فرجنتا فنفخنا فيه من روحنا مكبوتا دروس مشكي أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فإله الوافل إلى فرجها يعني اللي يبوس بوس يبوسا آه آه ينكي بولن ريجنتا Allah ya halici abin da zai halitta da ya isa har zuwa a farjin ta ɗin fahamalat da isa sai ta ɗau juna biyu da annabi isa wa saddaqat bi kalimati rabbiha shara'i'ahu ta gaskanta kalmomin ubangijinta shar'o'insa wa kutubihi da jam'i mun karanta qira'a ce ta su abu abdul basri da kufawa wa kitabihi kuma yadda muke karantawa al-munazzal وكتبه المنزلة وكانت من القانتين تكسر daga cikin mazaje ne mazaje masu makamai min alqawmil mutiina daga cikin mutane masu tsananin biyayya ga Allah bai ce wa kanar min alqanitati ba ita mace ce amma a makamin maza